محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول أن سبحانه وتعالى يهدى المؤمن من سنتيان وثلاثة ليل وترجب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الأيدي ثلاثين أخرى ina roƙon Allah sun kala ta mana albarka a wannan wata da kuma wannan safiya a karatunmu na muktasarin afgari za mu tashi sabon fasali yau haka ne ce fasulun fil auqat fasali da malamin ya ware zai mana magana cikinsa akan lokuta ana cewa auqat ana cewa mawaqit wanda al'imam malik ya sa a cikin muwatta wanda kuma shi ne babi na farko a cikin littafinsa shi ne mawaƙi ana cewa mawaƙi dukansu ma'anarsu ɗaya da kuma al'auƙat jam'i ne na alwakt abinda ake nufi da shi shi ne azamanin muhaddad li ada'il ibada وفيما يتعلق بالصلاة الزمن المحدد لأداء الصلاة فيه shi ne ma'abin da ake nufi da wakti in ana babin sallah ma'ana lokacin da aka iyakance me yasa aka kira shi iyakancewa saboda wani abu ne da Allah matsaukaki ne ya sa shi ma'ana Allah ne ya iyakance mana haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kowace sallah ga lokacin da za a yi a cikin sa Allah maɗauki dama ya gaya mana inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan lalle sallah Allah ya sa ta ta zama akan mu'minai kitaban mawqutan wajibi ne abin yi wa lokaci kitaban nan ana nufin wajibi ba wai abin nan rubutu ba domin rubutu yana cikin alfabin da ake amfani da su wajen wujubi abin malamai shi wujub yana da lafuzza sun kai guda tara da ake amfani da su a fahimci wajibi daga cikin su akwai kutiba kamar da Allah ya cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ma'ana an wajabta muku azumi kamar da aka wajabta wa mutanen da suka gabani ba wai an rubuta ba ko da an dauki fassarar fassarar da za a ce kalma kalma in ma an ce rubutawar to rubutu na wajabtawa a banda wannan kuma akwai abin da yake da alaka da wannan babin da malamai suka fi da shi dama suna daga cikin waɗannan abubuwan da ake ce ma wato al'ahkam alwadiyya yau abin da zamu ji yana da alaka ne da al'ahkam alwadiyya hukunce hukunce da Allah madauki ya dora mana kashi biyu ne ko in ce ya wajabta su kashi biyu ne akwai kashi na farko wanda ake ce ma al'ahkam taklifiyya hukunce-hukunce da Allah ya ɗora mana mu bayi mu ne masu aiki shi ne suka suka shi biyar akwai wujubi akwai annabi akwai taharim akwai karaha akwai ibaha wannan su biyar abu duk abin da aka ce sunansa hukunci wanda mu ake neman mu kula da wannan hukuncin to ko dai abu ya zama a wajibi ne ko ya zama mustahabbi ko ya zama haram ko ya zama makaruhi ko ya zama kuma an halatta shine ibaha to akwai kuma gefe na biyu akwai hukunce-hukunce da ake cema al'akam alwadiyya hukunce-hukunce ne da Allah ne ya sanya su don su zama alama ga waɗancan hukunce-hukunce mu ba ruwan mu da su sawa kawai Allah ya to daga cikin su akwai wato lokutan sallah lokutan sallah suna da cikin al'akam alwadiyya ma'anan wasu shine sawa Allah ne ya sa su haka yace mana wa aqimus sala wa aqimus sala liduluki shams ku yi sallah ko ka tsaye da sallah lokacin da rana ta huta daga tsakiya kaga wannan ba magana ce ta karfe kaza ko karfe kaza ba Allah ne ba da alama cewa in rana ta huta daga tsakiya to shi ke da lokacin sallar azhar ya shiga kaga wannan Allah ne ya sa shi wannan hukunci to shi ake cewa al-ahkam al-wad'iyya wani misali ne kawai nasu akwai irin suna da yawa akwai sharadi akwai sababi akwai siha akwai fasadi akwai butulan duk waɗannan suna da cikin al'ahkamul wada'iyya wanda Allah mu ke dora mana dangane da abin da ya shafi ibada da zamu aikata to banda wannan akwai kuma wani bangare har yanzu saboda da yana da alaka da wannan malamai suna kasa wajibi kashi biyu dangane da abin da ya shafi lokacin da za a yi shi akwai wajibi mu wasa akwai wajibi mu bayyana wajibi mu wasa shine wajibin da lokacin yinsa yana da faɗi lokacin da aka halatta maka kai ya fi lokacin da za ka yi abin a ciki me suke nufi a nan ma'ana ba mun faɗi yanzu sallar azhar minti nawa zai ɗauke ka kai sallar azhar kaddara daga gida ka yi alwala ka zo masallaci a yi sallar tare da kai ka ba shi gaba ɗaya minti ashirin matuƙarsa ko ba ka bane yau to minti ashirin nan shi ne iyakar lokacin sallar azhar yau lokacin sallar azhar kamar da zamu zo mu ya fara daga lokacin da rana ta kota daga tsakiya din nan har lokacin da wato tsawon mutum ko inuwar mutum ta kai daidai shi sannan sai la'akar ta shigo sai su haɗu tare su tafi zaruri na azhar shi kuma muktarin la'akar yana nan kuma da zai zamu zo mu ji har zuwa magariba dai zarurin sai fita baki da kaga wannan lokaci ne da aka ce maka lokacin yin sallar azhar ga kuma lokacin yin sallar la'asar amma lokacin da aka halatta maka yin ya yi tsawo ya fi lokacin da ya ishe ka kawai kai sallar to wani shi ake cewa wajibi mu wasa wato wajibi mai faɗi akwai kuma wajibi mu bayyan wajibi mu bayyan shi ne wajibi kuntatacce wanda lokacin yin ibadar da lokacin da aka baka damar ka yi ta duk daidai wa daidai kamar azumi azumi ana yin sa ne daga farkon fitowar alfijir ko a dakatar da cin abinci har zuwa lokacin da rana za ta faɗi wannan shine lokacin shigarwa haka shine kuma lokacin wajibi na fatan kun kuma kun ga ashe lokacin azumi ba lokaci ne mai faɗi da za a ce daga wuri kaza zuwa a za sai ka sha kaɗan kuma daga baya ka ƙara a babu ma'ana iya abin da aka ce ka yi to iya lokacin kuma ke wannan shine wajibi mu zayyana da fatan an fahimci waɗannan za su yi mana amfani wajen fahimtar abin da zai zo mana nan gaba insha Allah to sai ke cewa alwaktu almuktaru lilhubri lokaci na zaɓi ana kiransa na zaɓi ma'ana lokacin da mutum ya zaɓa ya yi a farko tare da cewa nafsoshi da suka zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun nuna mana muhimmanci idan ma ba a ce wajibcin mutum ya sallah a farkon lokacin nan nata ba abdullahi dan mas'ud ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa menene mafificin aiki sai ce as-salatu ala waqtiha yin sallah a lokacin ta wata riwaya farkon lokacin ta kaga wani ya nuna ashe musulunci yana dora maka muhimmancin ka lura da farkon lokaci idan ku abin yana da alaka da ka bar gida ne dama ka zo a yi sallah tare da kai a jami'i to wannan shi kuma abu ne hukuncin zuwa sallah dama na farilla a masallaci ka yi ta a cikin jami'i hukuncin ka shi wannan wajibi ne a shar'ance gwargwadon nasoshin da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da take akwai sabani tsakanin malamai amma mafi karfin magana mun lura da hadisan da suke ciki a suna nuna mana lalle mutum ya bar abin da yake daga ya ji kiran sallah ya zo masallaci wannan wajibi ne mun taɓa magana akan wannan kwanan nan a yace a lokacin sannan muktari shine min zawali shamsi daga lokacin da rana ta yi zawali nan ya faɗi zawalin bai faɗi muta'alliqin zawalin ba ma'ana lokacin da rana ta gota ta gota daga ina daga tsakiyar ta ko daga gefen galibin aka ce gota wata ma'ana tun daga tsakiya kamar da malamai a littafan da suke sharhin wannan littafin suke cewa idan ka sami wani kara ko ice wanda yake mustaqimi ba shi da karkata a jikin miƙaƙƙe sosai ka taka shi a ƙasa sai ka dube shi ka kalle shi lokacin da inuwarsa take ta raguwa in ka sashi da hantsi tai ta raguwa tai ta raguwa har ta zo ta zama babu to daga kaga ya fara karuwa kuma ta gefen yamma ma'ana inuwar ta sako gabas to shi kenan wannan shine lokacin da ake ce mazawali wannan baya bukatar wani bata wani shan wahala kana saka abun in dai mai kakke ne shi ba shi da karkata a jiki to zai zo lokacin da ba shi da inuwa in ba shi da inuwa din shi ne tsakiyar wato rana tana tsakiyar sama ma'ana kabiri sama to daga lokacin da kaga abin nan ya fara daukar inuwa ta tana ta fado gabas ta baro yamma domin kamar mu nan kenan ina kwatanta mana da nan saboda alƙiblan mu gabas sai ko kuma ko ina ma dai tunda zancen na gabas ne da yamma kuma da shi ake auna rana to in dai har kaga inuwan nan ta faɗo gabas an fara samun ta kaɗan kaɗan a hankali to wannan shine muktarin azhar ya shigo kenan asali kun ga waɗannan abubuwan Allah madauki ya haɗa mu da su ne ba tare da ce mana karfe kaza ba domin lokacin da ya wajabta ai sallah babu karfe wannan agogo da muke daura mu ce karfe kaza babu shi hatta mu yanzu a nan Najeriya mu ne muka samu wannan misali aka samu wata al'ada har ta daɗe gun mutane sallar azhar karfe biyu sallar la'asar karfe hudu ya zama a kowane yanayi za ga wasu wuraren ba a canza abin idan ba an lura ba me dalilin wannan al'ada ce da mutane suka saba a kai musamman na taɓa jin wani bayani da malam abubakar gumi ya yi rahimahullah yana cewa asalin wannan lokacin da bature ya zo ya kafa ofisoshi ya ɗauki mutane suna aiki to sai ga daga azahar ta yi mutane sun fito suna alwala za su sallah shi kuma yana kiyayewa akan lokacin da za a yi masa aikin ka ofis shine sai sa ka'idar cewa a riƙa yi lokaci guda za ka sai a yi daidai lokacin da za a tashi kowa aka iya tashi ƙarfe biyu zai je sallah shi ke nan daga nan mutane suka ɗauki wani al'adar ta a sallar azahar ta zama ƙarfe ba wai saboda akwai a rubuce ba a rubuce babu littafin da ya faɗi ƙarfe duk littafin musulmi babu da haka in a ilmance ne dama asalin abin shi ne maganar rana ta huta daga tsakiya ita ce alamar da duk mutum da mai da jahili da malami zai fahimci wannan ka'ida ko ba ka bai yau to amma in muka lura shi ma karfe biyu yana shiga cikin muftari musamman duka dai bai wuce cikin sallah a lokacin muftarin sallah ba amma dai idan mutum ya san ka'idar abu ya kamata ya zama a lokacin da farkon ta ya shiga a lokacin kamata a yi musamman idan ba lokacin tsananin zafi ba ne don ya zo kuma a sunar manzo Allah sallallahu alaihi idan zafi rana tana da zafi sosai sunna sai kuma a dan jinkirta ba daga farkon gotawar ba a dan ba da dan lokaci har ta dan sauki sannan kuma sai a yi sallah to yace min min zawali shamsi ila akhir qamati azwa ƙarshen wato alƙama an ce ƙama ana nufin tsawon mutum shi manan ƙama tsawon ka kai kanka e lokacin da tsawon inuwar ka ta kai daidai da kai in ka tsaya ka auna inuwar za ka ganta wannan kamun bakwai ɗin gwargwadon tsawon mutum haka bakwai ake cewa ko kamu ba kun an ce kamu kadam kai nake son ce kadam ana nufin fit na bature ko to in ya kai wannan tsawon daidai abin da aka samu na tsawon mutum al'adance a to lokacin azahar ya mutarin sa ya kai daga an kai wannan lokaci sai kuma ya zama farkon mutarin la'asar to shine sai ce wal muktaru lil asr min al qamati ila al istirad shi kuma muktarin lokacin la'asar shine daga wannan alƙama da lokacin da ilwar mutum ta zo daidai da tsawonsa to daga nan har lokacin da rana za ta fara fatsi-fatsi shine istirari e ta fara fatsi me ma'ana fatsi fara yelo yau akwai ya lokacin za ga rana ba yelo ba ne abinda kake gani amma akwai lokacin za ga ta fara yelo yelo to wani lokacin muktarin la'asar ya kare kuma an shiga laruri sai a zahar ta taho sai su haɗu lokaci guda kuma sai ka fita tare a magariba shine wato laruri nasu su biyu sai ce wa zaruri yuhuma ila al-ghurubi a zaruri na azhar da la'asar shine har zuwa lokacin da rana za ta fadi to mu tsaya insha Allah lokacin sai mu ji kuma abin da ya shafi misalin magriba da na isha idan na asubahi insha Allah nan gaba da fatan an fahimta akhiru da awana alhamdulillah rabbil alamin صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم amma ku fahimta ba sai ku zo da ni a zuwa kwaci ko ba ku fahimta ba kun ji ai ba su ake ku ji kawai ba su ake a fahimta Allah su kana da ke yi